بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 27 ga watan Rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 26 ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na 15 a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu al-a'raf wanda a yau da taimakon Allah maɗaukin sarki za mu tashi ne akan aya ta ɗari da sittin da hudu ko da sittin da uku ne ko? sittin da uku insha Allah a satin da ya wuce mun tsaya fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu fa arsalna alaihim rijzan min as-sama'i bima kanu yazlimun mutanen da wato Allah ijarraba annabi Musa alaihi salatu wassalam da su banu Isra'il da Allah tabaraka ta'ala ya umarce su su faɗi kalmar hitta yayin da za su shiga wannan gari kuma su shiga suna masu sujada sai suka canja abin da Allah ya ce su yi Allah ubangiji yake cewa suka yi zalunci suka faɗi ƙaulan ghairan ladhi qila lahum zancen da ba shi aka gaya musu ba mu kuma in ji Allah fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i muka saukan musu tsawa daga sama bima kanu yazlimuna saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci to yau kuma sai Allah ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ya Muhammadu ka tambayi waɗannan Yahudawa is'al ha'ula il yahud alladhina hum jiranuka tambayi waɗannan Yahudawa waɗanda suke makota ne a gare ka yi musu tambaya ta wulakanci su'ala tawbihin wa taqri'a tambaye su anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri dangane da wannan alƙarya wacce take kusa da wato kogi shine al-bahr wannan alƙaryar ita ce ailata wasu suke cewa ilata ko a ce ailata tsakanin madayana da kuma dur hadiratal bahari suna kusa da wannan kogi da wannan alkarya mai suna wato ila ko aila idiyaduna fi sabti yayin da suke zalunci su wuce gona da iri su je su yi iyo da kamun kifi rana asabat ويجاوزون أمر الله تعالى بصيد الأسماك suna ƙetare umarnin Ubangiji ta hanyar zuwa su yi farautar kifi ranar Asabar da Allah ne ya hana, Allah ya ce kada a kama kifi ran Asabar baya su. Amma mutanen nan sai da suka ƙetare iyaka suka je suka kama kifi ɗin. Kuma Allah ya jarrabe su, istatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'an yayin da kifin yake zuwa musu. ranar asabar ɗin shurra'an a fili shine shurra'an ai zahiratan alal ma'i kasira ruwa kaga kifin a kan ruwa wasu malamai suka ce ma a ranar asabar ɗin da Allah ya jarabe su kar a kama kifin to lokacin kifin kuma yake fitowa saman ruwan sai dai kaga kifin kawai suna ta wasa ranar kuma Allah ya ce kada a kama dan me dan a jarrabi imaninsu damar rayuwa ai a jarrabawa take ko ba kamar gashi abu kana gani kana so sai a ce in ka taba ka saba Allah ko yawwa dan adam Allah ya yi shi da sha'awa namiji yana da sha'awar mace ga macen nan yana tare da ita kana taba ta kai zina ka zama mazinaci annabi ya ce aliyadu tazni wa zina halbatsh hannu ma yana zina taba mace zina ne wal ainu tazni wa zina nazar ido ma yana zina ganin ido kuma shine zinarsa wal farju yusaddiqu zalika aw yukazzibu faraji kuma shi ke gaskata ka ko ya karyata ga kayan mutane na ga kuɗi kana ganin kana tabawa ka zama barawo jarabawa ne ko kana azumi kana jin yunwa ga abinci an kawo masha Allah tabarakallah kana ci ka karya azumi ibtila to su ma Allah ce ranar asabar din nan mun hana ka da a kama kifi wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba sa ainihin wato a a a a a kama zuwa zuwa ranar da ba hana su ba kuma kifin ba zai zo ba sai an yi wahala ake kamo shi ranar asabar kifin ya zo da yawa a yau la yadkhuluna fi sabti kenan kazalika nabluhum bima kanu yafsukun ranar da aka hana sai a ga kifin da yawa ranar da kuma aka ce aje a kama din sai a yi ta neman kifin sai an sha wahala ake samu Allah ce kamar haka nabluhum kula yace kamar haka ne muke jarraban su ai nakhtabiruhum muke jarabtan su bima kanu yafsukuna da abin da suka kasance suna yi na ainihin wato fasikanci shedan ne ya musu waswasi yace ai Allah ba wani abu yasa ya hana ku farautar kifin nan ba kawai dan dai kawai ya haramta muku ci kifin ne Allah baya so ku ci ne shi yasa ya haramta muku kawai sai suka je suka kama farauta wasu kuma suka ce waswasi ya musu ai an hana ku kama wannan kifi ne kawai dan dai ba a so dai ku kama din ba a so ku samu shikenan kamawa ce shedan ya ce kamawa ne karku ka aka hana sai suka je suka yi tono a gefen kogin tunda an ce kar su kama kifin ko kar su sa fatsa su kama kifin to sai suka je gefen kogin sai kowa sai je tono babban rami sai ya jawo hanyar ruwa ruwan kogin sai ta tahowa da kifin yana koro kifin yana tahowa kifi kuma ba hankali ba bai san an yi masa dabara ba sai ta zuwa ya ta zuwa ya ta zuwa sai ya cika ramin da suka yi sai su datse shikenan na kogi ya koma washe gari lahadi shikenan sai su zo su kwashe ruwan sai su ɗebe kifinsu suka ce ba dai an ce kada mu kama kifiran asabar ba ai ba mu kama ba wannan yahudawa kenan to shine malamai suka ce tun daga wannan lokaci har yau za ga ba yahudi yana girmama asabar a duk duniya inda za ku karanta tarihin yahudawa wato suna respecting ɗin saturday shi kuma ɗan kirista duk inda ka gaba na tsari to yana girmama sunday ko lahadi kenan shi ko musulmi yana girmama a juma'a mu muka rike juma'a hajji babban rana su kuma yahudawa suka rike asabat nasara kuma suka rike ladi shikenan da ta juya ta juya sai suka fi ƙarfinmu yanzu duk duniya asabar da ladi in dai ba ƙasashen musulman nan ba to hutu ne ba aiki sai dai irin su saudiya da sauran ƙasashen musulmi su su ba ruwansu da wani asabar da ladi su asabar ma ita ce litinin ɗinsu ranar farkon karatu kenan waɗanda ba wannan ba kuma dole an bi yahudawa hutun asabar da ladi yahudanci ne da nasaranci ƙwarai da gaske weekend wai ai weekend kan alamis da juma'a shine weekend ai ƙwarai da gaske to kuma su ma suna ƙin yin aiki ne a ranar suna girman waɗannan kwanakin ne don ibada to mu musulmi ya kamata mu goyi bayan su akan haka sai ga mutum ya zo ya bude makaranta wai shi ma baya asabar ladi wai ba a yi makarantar da yana da iko ko ko ga makarantar islamiyya ba a yi asabar ladi wai ba a yi islamiyya ba suna nan kannan yahudawa da jikokinsu da tattaba kunnensu da nasara to kun ji tun hana su kamun kifin nan da aka yi waɗannan mutane a yahudawa ne to suke girma wannan rana ta ranar wato ita asabar ɗin to wannan kenan kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ya ce kamar haka muka jarabe su da abin da suka kasance suna yi na fasikanci to sai me kuma malam وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمة منهم تنا يا محمد يا عند الأمة daga cikin su take faɗa wani bangare a cikin su malamai sun yi sampani wace al'umma ne wasu suka ce ita ce alfirqatul halika al wato jama'ar da suke halaka ko Allah ya halakar da su daga cikin su yayin da aka ce da su ku daina aikata wannan aiki kafin Allah ya saukan muku da azaba idan ba ku daina ba kuma lalle Allah alkawari ne duk wanda ya saba masa zai mai azaba shine sai suke gatse sai suke cewa to shikenan tunda Allah zai halakar da mu limata izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadidan to me za ku rinka yi wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su tunda mu halakakku ne to me ne mana wa'azi ko kuma Allah zai mana azaba ba kuna ganin Allah zai mana azaba ba to me ne mana wa'azin wasu malamai kuma suka ce a'a ita ce al'ummar da take zaune a wannan gari din ma'ana al'ummar take zaune a wannan a wannan alƙarya din suke cewa lima ta'izuna qauman illahu mulikuhum ma'adiratun ila rabbikum kenan to amma dai al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wajibi ne a isar da sakon Allah ai umarni da kyakkyawa ai hani akan mummuna ko ma me mutum zai faɗa su waɗanda suke wa'azin qalu ma'adiratan ila rabbikum suka ce mu muna yi ne dan mu yi muku hanzari ma'adiratan ila rabbikum dan hanzari zuwa ga ubangijinku ku wala allahum yattaquna ko yin haka din zai sa su ji tsoron Allah su daina abin da suke yi na barna wa yatrukuna al-ma'siya su daina saban Allah wa yattaquna Allah su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nuna mana daga cikin ɗabi'ar Yahudawa suna da izgilanci bayan an ce da su Allah zai halakar da su ko zai musu azaba saboda saba wa ubangiji suka yi sai suke ganin ato sun yadda su ɗin halakakkun ne kuma sun yadda su ɗin tababbun ne to don me za a musu wazi kenan ba yahude baya son wazi bai yadda da wazi ba kuma wazi baya goyon bayansa shi yasa duk inda za su yi su hana wazi sai sun hana a tsarin su ba a wa'azi a tsarin yahudanci ba a wa'azi yawwa ba a yi gwandama ma a coci ma na 'yan kirista masu suna wazi wa junansu suna wa'azi irin nasu dai a ita bushara a ita wacece a ita abin da za a yi amma yahudu wa'azi irin na musulmi da za su fadakar da mutane su tsora su akan daidai su masa so su yadda ba kuma za su yi ta faɗa da masu wa'azi tun farkon duniya haka suke kuma har ƙarshen duniya bara kuma su kyale ba na'am malam فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به يا عند سكبر أبن دا أكي مسوا أزيد شيء kalimatun nisyan anan tana nufin tark ai falamma taraku ma wu'izu bihi kenan yayin da suka watsar da abin da aka yi musu wa'azi da shi an jainan ladina yanhauna ani su'i Allah ce sai muka kubutar da waɗanda suke hani akan mummuna kula da wannan magana wanda duk suke hani akan mummuna Allah muka Allah ya ce mun kubutar da su wa akhadna alladhina zalamu sai muka kama waɗanda suka yi zalunci alfirqatul asiya wannan alfirqa jama'a wacce take mai saban Allah bi azabin ba'is muka muka kama su da azaba mai tsanani kalmar ba'is a larabci tana nufin shadid bi azabin ba'is ai bi azabin shadid da azaba mai tsanani kuma waji'a waji' mai ciwo mai tsanani bima kanu yafsuqun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci dama alfisku shine alkhuruju an ta'atillah fita daga yiwa Allah da'a shine fasikanci Allah ya kubutar da masu umarni da kyakkyawa su yi hani akan mummuna azzalumai kuma Allah zai kama su da azaba marar daɗi azaba mai raɗaɗi azaba mai ciwo wannan yana nuna mana falalar yin wa'azi kuma cewa duk lokacin da mai wa'azi yake wa'azi insha Allah yayin da Allah ya zo kubutarwa Allah zai kubutar da shi da taimakonsa ko da a nan duniya ya shiga cikin azaba ko a nan duniya an kashe shi ko a nan duniya ya shiga cikin talauci da wahala ko wata guguwa ta zo ta hada da shi amma dai a lahira yana cikin kubutattu na'am yana cikin kubutattu yana cikin kubutattu an jainal ladina yanhauna ani su'i Allah ce muka kubutar da waɗanda suke hani dangane da mummunan aiki to kullun kai kokari ka zama cikin mutane da suke hani akan mummuna ba wai wanda suke hani akan sharri ba ai ba wanda suke umarni da aikata sharri ba kuma mutane ya kamata su girmama malamai alladhina yanhauna ani su'a su ne waɗanda suke hani akan mummunan aiki burinsu su gyara mutane burin malami al'umma ta gyaru ko ba haka bane burin mabarnaci kuma ɗan taɓare ne ya ɓarar ya kifar al'umma ta lalace a shagiya a yi luwaɗi a yi zina a yi sata a yi fashi a yi ta'addanci a yi rashin mutunci a yi duk abin da za a yi shi ne burin mabarnata kawai a bar kowa wai ya miƙe kafa wai ya yi abin da ya ga dama a duniya wannan ɗan adam da kake gani yayin da ka zuba masa ido ka kyale shi insha Allah ta'ala malam za ka sha mamaki a gare shi barna ko gafiya ko bera a bayan ɗan adam yake wallahi to shi yasa bayan da za a yi ɗan adam ya rayu ba tare da an tunatar da shi Allah ba sai da wa'azi jama'a zukata ba sa rayuwa sai da wa'azi yawwa idan kana kan yin abu da an je an yi wa'azi insha Allah ta'ala sai ka dan samu sanyin rai in ka je gida sai ka kana gyarawa amma idan mutum yana zaune a wurin da ba a wa'azi lalacewarsa ta kai lalacewa yanzu ka lura akwai mutanen da za ga irin ka ne yan uwanka ne abokananka ne sa'anninka ne kuna haɗuwa da su a wani wuri amma wallahi ba sa sallah ba su samu da sallah ba saboda ba sa wurin da ake cewa a yi sallah su a anguwarsu yan bariki ne masallacin ma babu sai an ci sa'a ne wani alaji zai dan ware a gefen boys quarters ya dan kewaye wani wuri ko garejin mota ya sa a rinka zuwa ana yin sallah a nan garin na je wata unguwa cikin waɗannan unguwannin can haka ɗin can suna nan manyan unguwannin wallahi za ka kewaye unguwar sai ka daɗe ba ga masallaci ba ko babu suna nan wallahi masallaci in na ga dama sai in faɗi sunan unguwar da ba din ina jin tsoro ba ina jin tsoron Allah fa ba ina jin tsoron wani ba yawwa kar kar wani ba gidaje je dauka ko shi ake jin tsoro yawwa akwai unguwannin da wallahi tallahi sai ka daɗe kana yau baka samu masallaci ba kuma idan ka ga masallacin to ba shi da wani zane ba shi da wani wuri da aka ware aka yi wurin don masallacin wani ne zai yi kara kamar yadda ake fitar da kan famfo na bohol haka wani wallahi zai dan yi kara yanki katangar gidansa gefe ya dan wabta masu dan tsoron allah wurin suna zuwa suna sallah a garin nan akwai wuraren saboda a tsarin zana wuraren ba sa mafud da masallacin ballantana su abuja kam Allah rufa asiri da yawa akwai wuraren da wallahi ba masallaci to ka gaya mu mutumin da yake rayuwa wurin da ba masallaci shi yana gani yana jin daɗi ya za a yi zuciyarsa ta gyaru ya za a yi matarsa ta samu ilimi ya za a yi ‘ya'yansa su samu tarbiyya samu addini kwanan nan wani mutum ya zo ya ban tausayi muna magana da shi ka wallahi malam dan boko idan bai da addini wato wato abun tausayi ne wallahi kun ga muna cewa yan boko fa jama'a mu ma fa mun yi bokon nan ka ku dauka ba mu yi ba Allah dan bokon da ba shi da addini akwai abun tausayi a cikin lamarinsa wato malam yaro ne karami bai kai ya kawo ba qabla al amma ana ba shi waya ta naira dubu ɗari da hamsin yana rikewa gana wallahi a duniya ya ce ya dame ni da abokanansa suna da wayoyin da ce bara a saya masa yana gem shi kansa ma uban ya rike sunan gem gem gem din da yaron yake yi ya yi gem ya kira abokanansa ya shiga tugo ya yi waye waye ya yi menene ya yi browsing ya yi downloading ya amma bai da islamiyyar da yake zuwa yaro karami bai balaga ba ka bashi waya ta naira dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin nan da Allah ka buga ta buhun shinkafa ƙwaya nawa za ka saya tsakani da Allah buhun shinkafa ƙwaya nawa za ka saya ka raba wa talakawa to irin waɗannan yaran kuma su ne za su tashi bayan sun girma in uban ya matsanta musu ko wani dalili su ce za su kashe shi ko ba haka bane tunda a garin nan mun gani an faɗa wani yaro ubansa ya matsanta masa ya ce wallahi daddy if you are disturbing me I will going to shoot you wallahi daddy you are disturbing me daddy daddy ka san haka ake faɗa wai wai shi dan boko wai ba zai ce ubansa ma ba zai ce baba ba baban ma yawanci ne baba what is baba local people suke cewa baba daddy uwar kuma mommy ya ce zan yi shooting ɗinka yi saboda ya je amerika ya karatu ya je amerika ya karatu ni na san yaron da ni na san yaron da a gabana ni ya tashi na san shi na san shi na san ubansa na san uwansa yaron nan ya tashi suka ɗauki yaron nan suka tashi suka kai shi makaranta canada yaro karami ba daga gama sakandare tunda akwai kuɗi haka kai shi kanada ka buɗe masa akawunt ana tura masa dala yana zuwa yana shiga makaranta tukunna ya samu abokanai turawa da waye waye da waye da sauransu gaba ɗaya lalace abin da ya fara yi tukunna sai daina karɓan wayan uban in uban ya bugo waya baya ɗauka duk kowa ma yan uwansa ma ya daina karban wayar su kawai akai akai aka buga waya in dai daga gida ne baya yana harkarsa international ya tafi international ya shiga ya shiga duniya yana harka da wasu kuma ka duba watan basira kai ta buga wa ɗanka waya ya ki dauka ka san ya fandare ma kuma wata ya ka tura mai kuɗi aka ya buga ya buga wa makarantar waya cewa ga ɗana kaza kaza da na kawo shi ne masa da sheshin lokaci kaza aka buga a kwamfuta aka ce eh haka ne ce da Allah ina son magana da shi sai suka ce no mu ba mu da sauyin yaran mu in ya ga dama zai maka magana shi kenan amma we can go and disturb him yes mun ba mu shiga rayuwarsu tunda ba kai ba suka ce baka da wayarsa ne ce ina da shi na kira yake dauka suka ce suka ce so it's okay bai da we don't need you so mu kuma ba za mu yi ba mu da wata doka da za mu yi disturbing ɗinsa mu je mu kira shi mu ce ya ɗauki waya no ba za mu yi haka ba wallahi wannan malam da ni aka yi wannan kes ɗin ya za a ya za a yi na ce ku tattaro shi ku tukuikuyo shi ku dawo da shi jami'ar bayero ko ba haka bane ba yawwa idan bai samu hostel ba akwai dan bare kwarai ya kama nan shikenan me bambancin wacce jami'a da wannan ita wannan ba jami'a ba ce jami'a ce duk ƙaryar banza ce iska ne certificate din takardar banza ce menene in an zo ɗaukan ka albashin ka yafi yawa dan kai karatu a Canada da wanda ya a Bayero da wanda ya a Amerika da wanda ya a Ingila da wanda ya a China da wanda ya a Morocco da wanda ya a Ghana da wanda ya a duka in an zo ɗauka digiri dai digiri ne to me ja wannan yan uwa zama a wurin da ba a wa'azi jiya jiya din nan har yanzu ku yi hakuri wannan shi ma ɗalibinmu ne yaro ne karami shi ma da duk sati muna karatu asabar ladi a garin kai da shi yaro ne karami irin yara yan sakandare da ake ɗauka a kai su shi kuma wani wata ƙasa aka kai shi na manta wace ƙasa uwarsa ta bugo mu take gaya mu kai da kanta ma ta zo ke ce mu malam yaron ne yana ta kiran kawa ya je inda ya je makarantar su nama na kaji da nama da ake ba su na abinci inji ne yake yankawa ya rasa yadda zai wani kuma shi wannan da ni da shi muka yi magana ya ce mun idan an zo an ci a makaranta za su ci abinci a hotel ake ci ba a dafa abinci a hostels so a hotel ake ci amma idan an zo a hotel din wani lokacin abinci in za a yi to da naman alade za a yi wani lokacin da naman kare wani lokacin kwaɗi ma za a zo a kaga kwaɗi ko ba ka bane ba da cokalinka da kwaɗanka a gefe malam bai za da arnanci malam so wai kuma shi a nan yake karatu wai ya za a yi to yanzu mutumin da ya zauna a nan gurin ya shekara ɗaya biyu uku hudu ya kake gani kai ka isa in ya dawo najeriya ka hana shi naman kare musamman idan jininsa ya karbe shi a can in ya zo wallahi sai ya nemi naman karen na ana so jama'a mu din da kuke ganin mu kamar yan dama dama me gyara mu wa'azin wannan wa'azin da ake ganin sa banza banza dai wanda ake jin sa a rediyo ake jin sa a kaset ake saurara a wayoyi ake zuwa a masallaci ana shine da yake gyara zakatan mutane amma akwai wuraren da ina wani wani sallah wani irin waɗannan ɗaliban ne ya je wata ƙasa kai a turkiya ne ma a taki ne a wani gari a taki da ya je na farko dai tukun makarantar da suke sallah ɗin ma ba masallaci kuma da musulmi amma ba a ware musu wani masallaci ba kawai ba wani masallaci sai dai su je su samu wata baranda ko wani guri su su yi sallah to sai aka ga irin sabon ɗalibi ne ya zo ya sallah da asuba security sun gan shi ya sake dawowa a zahar la'asar ma aga ya sake dawowa magariba ma ya dawo isha'i ma ya dawo sai aka kira shi aka ce why are you coming to prayers every day anytime ce no no no no no mu nan ba a wannan kadan kadan ake yi wallahi malam sai dai kadan taba idan ka zo kwana ɗaya biyu sai kai sati ɗaya biyu baka zo ba to shine za a ɗauka kai baka damu da addini ba to irin waɗannan ake so amma waɗanda za su zo suna zan sallah kullum ɗaukan rahotonsu ake yi suna nan fa nan nan kusa kusa a nan afirka ma akwai ƙasashen da haka ne a nan nan afirka ma akwai ƙasashen da haka ne akwai abokina jamal da muka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina da shi jamal dan turkiya ne mu in mun zo muna hunna za mu taho hutu duk shekara a bugin za mu taho najeriya ana ta murna ana abin nan shi ko miskini ba Allah ma sai dai mu ga yana hada kayansa zai tafi riyad zai tafi daura zai tafi kasim zai tafi wajen wasu manyan malamai a saudiya sai kai baka zuwa gida ne ya ce min wallahi idan ya je gida kashe shi ma za a yi ya ce yanzu haka wuce is wanted ne saboda an sa shi a layin terrorist har yana da wani kishin addini har ya taho madina karatu yana sauka a airport da hotonsa daman a kwamfuta wallahi kama shi za a yi kuma ni na sani har muka tafi 2004 muka baro madina wallahi jamal yana can har shekarun baya muna jin labarinsa yana can mun gama karatun ya kasa tafiya ba inda za shi saboda yana sauka sai kurkuku in ya ci sa'a kenan bai sa'a ba kashe shi za a yi dan turkiya ne kuma wallahi taki dai duba dai taki kaga taki tana da tasirin tarihin musulunci sun taba daular turkiya sun rike kasar saudiya ma gaba daya a wasu shekaru kai ana fada fada addini ana fada da addini mu nan ba muna cikin ni'ima muna cikin gata to wannan dan dama daman da muke da shi shine yanzu mu din ma ba a so shine kake gani ana ta kewayewa ana ta kewayewa ana ta matsowa ana ta kokarin ya za a raba mutane da addinin a tada rikici a can a tada hayaniya a can a tada hargitsi a nan kuma duk abin da za a yi sai ka je ana cewa musulmi ne musulmi ne musulmi ne musulmi su ake cewa yan ta'adda musulmi musulmi musulmi yanzu ko a jiya din nan internet an hukumar yan sanda ta kama wasu inyamurai wasu kafirai tsofaffin yan sanda da bindigogi AK47 wajen guda ɗari nawa da bama-bamai a cikin motoci daga kudu za su yi arewa za su zo su yi barna ga su nan mun gansu ɗazun nan na buɗe iPad ɗina na gansu an yi musu tsirara an nuna su kuma da arna ne amma wallahi wannan malam shiru za ka yi za ka daina jin labarin su sai dai ka ji ana cewa musulmi ne musulmi musulmi ne wannan abun fa is uniform da arna da musulmi duk akwai su a ciki to amma su arna da yake suna da goyon baya suna da uwarsu a murhu ko ba ka bane an ce mai uwa a murhu baya jin yunwa shi ko musulmi bai da kowa to wannan na musulmin shi yafi yaduwa babu wata doka da za a je ba wani tsanantawa da wani kafiri da wani arne za a tsananta masa amma duk an sha kama su ko a garin nan muna da hoto a nan nan garin an kama wata arniya ta shigo da buhunan garin kwaki da bindigogi a ciki an nuna kowa ya gani a waya in ya mura ce kafura ce arniya amma tana ina kama sake jin labarinta to ba wanda za a zaga kuma sai musulunci sai musulmi kuma abin da yake da ciwo wato jami'in tsaro musulmi sai ga da shi ake faɗa da addinin ba sa ganewa ba sa fahimta su taimaki arna su yaƙi addinin su shi arne yana taimakawa addininsa kai ko musulmi kai kuma kana yaƙar addinin naka kuma za ka yi ritaya za ka ajiye kakin za ka ajiye takalmin za ka ajiye bindigar kuma gidanmu za ka dawo kuma cikinmu za ka dawo kuma ma ga yadda za ka yi ya kamata mutum ya kansa tunani ya san me yake yanzu najeriya kowa ta kan shi yake wallahi kuma shi ne wannan gaskiya da muke gaya muku gata da muke gaya muku so yan uwana wa'azi abu ne mai kyau a yi ta yin wa'azi a yi ta umarni da ta'amuruna bil ma'rufi wala tanhawunna anil munkari Allah ce manzo Allah ce ko dai ku umarni da kyakkyawa ko ku hani akan mummuna ko kuma Allah ubangiji jarabe ku ko addu'a idan kun yi Allah bai zai karba ba addu'a ku daga hannu in dai ba ku umarni da kyakkyawa ba ku hani akan mummuna to addu'a za ku yi wallahi tallahi Allah bai zai karba ba dan gatan wa'azin da karatun da ake da fadakar da mutanen da ake kake ganin garin yana dan zaune dan cikin ni'ima da amma akwai yan iska a garin nan fiye da yadda kake tsammani in sun samu guri za su yi barna akwai wanda za su iya yawo tsirara ma wallahi tsirara wallahi za su yi tsirara su yi iskanci su yi rashin mutunci kuma gashi nan kuna gani shi sa dole ne kowace unguwa ta kokari ta kare kanta a samu malamai a rinka wa'azi jama'a ku rinka samari ku rinka shirya wa'azuka faɗakarwa duk sati ɗaya sati biyu a shirya dan majalisi ai wa'azi a unguwa ko da mutum goma ne suka haɗu ku zuba lasfikoki masu yawa a unguwar ku yi ta wa'azi mutum yana gida ma yana ji alal akalli ko mutanen gurin ba su gyara ba aljanun gurin sa gyara
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فلما عتوا عما نهوا عنه يا إن سككي subar abin da aka hana su ko suka zo suka aikata abin da aka hane su akai kalmar atau amma nuhu anhu abdullahi dan abbas ce abau an yarji'u anil masiya an yi an yi su daina sabon Allah suka ki shikenan ƙulna lahum Allah ce sai muka ce da su kunu kiradatan khasi'in ku zama birai duk ku zama birruka khasi'ina nisantattu da rahamar ubangiji mubaidina wanda Allah ya nisanta su da jin kayinsa aka ainihin wato aka yi musu aka aka yi musu mashu dama annabi ya ce a cikin wannan al'umma kafin kiyama ta tashi hadisin Imam Tirmidhi za a samu khasfun wa maskh wa qazf khasf kasa ta girgijewa tana kifar da mutane ana mutuwa za a samu maskh me maskh a canja halittar mutane ga sunan kana ganin su mutane amma Allah ya fushi sai duk ya mai da su wata irin halitta mara kyau wa qazf a yi ta jifan mutane da duwatsu su kasa gane daga ina ne a ta fasa kawukan mutane Allah ya ce yayin da suka ƙi su bar saɓon Ubangiji sai aka mai da su birruka wannan biri ɗin da kake gani ai Yahudawa ne can da suka fanɗare wa annabi Musa alaihi salatu wasalam a wancan lokacin mutane ne sai Allah ya mai da su birruka kwana uku Allah ya mai da su suka yi kwana uku to shine kuma Allah ya ci gaba da tsare halittar ta birin dan ya zama wa'azi gare ni da ni da kai har yanzu din akwai birrukan za ga ɗabi'ar biri da mutum kusan iri ɗaya ne bature da yi research akan biri ya yi research akan mutum to bambancin biri da mutum kaɗan ne shi sa wasu magungunan ma sai an fara gwadawa akan biri sai a zo a gwada akan ka dan kusan abubuwan iri ɗaya ne dan dan adam laifi suka yi Allah ya juyar da su suka zama haka kunu qiradatan khasi'in khasi'in Allah kiyaye mu malam bayan kwana uku nan sai Allah halakar da su gaba daya suka zama birirka kowa ya ga dan uwansa ya zama biri fa kawai sai ka ganka da jela dan uwanka ma da jela ga ga ga ga ga wannan din duburar biri jajawar kamar kamar gaushin wuta bayan sun yi kwana uku kuma Allah ya ce a halakar da su aka kifar da su aka halakar da su gaba daya wai saboda me saboda saban Allah kai yanzu malam da ba dan Allah madaukin sarki ya yi mana arziki mun tashi al'umma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana addu'o'i ba tab ai ba bin ruka ba ma tab mu wannan al'umma ma to me ma ba ai ba me ba ai ba mala barna dai barna barna kai Allah ya sauki وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب كتنا يا محمد يا إن صلى الله عليه وسلم يا عند أبنجد كي سنر شيني تأذن تأذن بمعنى آذن adana wa a'lama yayin da ubangijinka ya sanar kuma ya yi alkawari la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati Allah zai turo musu a kansu har zuwa tashi alkiyama man yasumun su al'azab wanda zai ta gana musu azaba suwaye yahudawa Allah zai turo musu wanda zai ta gana musu azaba idan sun bi Allah su huta in ba su kuma suna cikin azaba malamai suka ce ba a sallahu alaihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummata Allah ya tura musu annan muhammadu da al'ummar sa yuqatilunahum za su yaƙe su hatta yuslimu ko su musulunta ko kuma a yaƙe su aw yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ko su ba da jizya ko kuma a yaƙe su wannan lokacin da musulunci yake da fawa kenan yake da ƙarfi wanda Allah ya ce a Madina ce wallahi ma yi sake nuna fi madinaci na hali babu wani ba yahudan da ya isa ya zauna mana a garin madina da gayo ce ku tattara kayan ku fita ‘ya'yan uwan birnuka da aladu suka zo annabi ya zauna da su a khaibar suka nemi alfarma cewa da Allah a ba su zama za su zauna suna nema alfarma suka nema waɗannan yahudawan a lokacin da annabi yake tsaye sabai suka rike addini na gaskiya suna ƙasa yahudawan nema suke a taimaka musu annabi ya ce za mu ba ku dama in mun ga dama yawa ku zauna a khaibar duk gonakinmu da dabinanmu na khaibar ku je ku nome mana su ku shuka ku yi noma idan an gama a shekara ku raba amfanin gida biyu ku ba mu rabi ku ɗauki rabi mu muna zaune mu ba za mu yi noma ba za mu yi komai ba ku noma ku ba kun kuma ba ku yi dada ba ku tashi ku fita ku tafi wallahi haka annabi ya faɗa musu a hakan suka haƙura suka zauna sai da sayyidina umar ya zo ya ce to ku tattara kayan kuma duk gaba da ku bari ni ni ba zan ba ku ba to shi yasa har yanzu inda za ka karanta tarihin yahudawa to suna nan suna da target sai sun je fa sun shiga madina sun shiga khaibar sai fa sun je sun kwace ta kuma dama me kai su khaibar din dama zuwa suka je suka yi mamaye suka zauna saboda a tarihin sun ji cewa Allah zai turo annabi annabin da zai fito a cikin dabinai inda zai zauna akwai dabinai to khaibar kuma ta ma kuma dina dabinai suka je suka mamaye suka yi ta aure suna ta hayayyafa wai dole ne kan banda ba yahudi da daƙilalliyar kwakwalwa wai in dai an zo za a turo annabin ai dole dai a cikinmu ne da Allah ya zo turo shi sai turo shi a makka ya zo madina ya rayu kuma Allah ya ba shi mulkin wurin gabaki daya wata rana wata musulma a madina ta fita ta je kasuwa za ta sayi wani abu ta tsuguna da hijabinta da rufe jikinta da komai yahudawa da rashin mutunci irin nan suka je suka samu jelar rigarta da mayafinta ta tsuguna ba su sani ba sai suka hada sai suka daure tana tashi tana miƙewa sai al'aurarta ta ta bayyana sai wannan mata sai ta yi ihu ta ta kwalla kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah ya ji yadda annabi din yana gidansa ya ji ya ɗauki sautin ya kai mai ya ji manzo Allah ya ce to ku shirya ku haɗa kayan yaƙi mu tafi aka tafi annabi ya ce ya ce to sai mun yaƙe ku akan wannan abu saboda lokacin musulunci yana da ƙuwa haka suka je suka samu a wata baiwa Allah ita ma suka fasa kanta tsakanin dutse da dutse aka ajiye dutse ana aka ajiye dutse ana aka sa kanta ko mace ko namiji na manta a riwayar aka masa rutse kan ya fashe gida biyu kafin ya karasa mutuwa aka zo ana tambayan shi waye ne ana ta kira sunan yahudawa aka zo kan wani bai yahudi aka wada sai ya haka ya ce shi ne annabi ya ce wallahi sai an rama annabi ya zauna da yahudawa a madina banu quraiza sun yi alkawari na zama ya dora musu ka'idoji da dokoki suka zauna da suka zo suka karya alkawari aka zo yakin ahzab suka hada baki da sauran kungiyoyin kafirai suka yi wa manzo Allah kofar rago suka karya alkawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai kyale su ba sai da ya nasara akan su to Allah ya faɗa musulmi za su yi nasara akan Yahudawa amma in musulmin suna kan addininsu in gaya muku wata magana Yahudawan nan fa a duniya fa suka fi kowa kaɗan a cikin ƙabilu ɗin da kuke gani in ka ce Yahudu da Nasara da ‘yan wane ne da musulmi da Yahuda su suka fi kaɗan duka-duka ma ana cewa a duniya ba su wuce miliyan kaza ba kuma iya inda yahuda wannan fa suke ma a duniya fa sanannen wuri ne ko a american da ake faɗa su ne kaɗan fa amma kuma su suke juya ta kai ba ita ma duniyar gaba ɗaya su suke juya ta je ka isra'ila ka ga yahudawa tsagwaron yahudanci na bala'i mala duk wanda ka gan shi da irin yar kula yar kirit a nan haka irin wannan tashi kafiya na ce amma yar karama a nan ake take ta a nan to hular yahudawa kenan amma ni kaga tawa kamammiya ce yawa tawa ta ustazai ce ba yahude fa saboda bala'in aqidar safa su ma yanzu ma biro biro nan wannan ba sai da su rubutu da shi ba wallahi da alƙalamin su na yahudawa da tawada suke rubutu a garin nan a garin nan akwai yahudawa a garin nan akwai yahudawa waɗannan ƙwarori ƙwarori ƙwarorin da muke gani akwai waɗanda biro ba su amfani sai da tawada kuma har yanzu da yaren yahudancin duk abin da za su rubuta da yaren yahudanci suke rubutawa saboda aƙida ta yahudanci kuma shi ba yahude shi ba ba yahude wai baya so wai a zo a shiga addininsa yana ga addininsa mai tsada ne baya so a shiga kar a yawa shi tsayasa ya raba ka da naka addinin ya hana ka shiga nasa ka tsaya a tsakiya lafil iri wa lafil nafiri ka zama tantirin dan iska kuro ba ka da addini kai ba wancan ba kai ba wancan ba sai bala'in makirci da makaru duk inda da kaga ana tsiya ana rashin mutunci to yahudawa suke kulla shi wato gwanda kirista faso dubu miliyan Allah musulmi suna da kusanci fa da kirista an da za karanta tarihi in an zo ana karanta su abubuwa akwai kusanci musulmi suna da kusanci da kirista da yawa in ka kwatanta da yahudawa yahudu ai ba kyau ba kyau ba kyau yana da kyau a karanta tarihin yahudawa ajiyan da suke da tunani na na juya duniya daman wato su duniya ita ce moriyar su malam kawai duniya ta zama tana hannunsu latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda ko walladhina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى Allah ya ce za ga wanda suka fi kowa bala'in gaba da da wanda suka yi imani su ne Yahudawa. Allah ya ce za ga waɗanda suke da kusancin soyayya ga musulmi su ne Nasara. Duba duk yadda Kirista yake wa musulunci, amma wallahi Kirista ya fi son musulmi akan ba Yahudi. In gaya maka gaskiya. To yau Yahudawancin nan kuma shi yake juya duniya gaba ɗaya. Fada Amerika gaba ki ɗaya sai wanda yahudawa suka yarda da shi shi zai mulki majalisar ɗinkin duniya diddukanta sai wanda yahudawa suka yarda shi zai mulke ta ƙasashen nan na super powers da kake gani ana faɗa da muna fatan Allah ya kakkarya sunan gaba to sai wanda yahudawa suke so to suna nan kuma a ƙasashen kuma afirka sai wanda suka kira suka ce wani za a ba wa mulki tuntunin fa an gama tuntunin wani ya kai Allah sauki wala wani abu nake tunowa ne wato Allah dai mana afuwa kawai wani babban mutum ne yake ba da labari yana cewa irin zaɓe-zaɓe ana ce ihu za a yi zaɓen shugaban ƙasa za a yi zaɓen wane ne za a yi menene za a zaɓen gwamna za a yi waye kana jina kaje wallahi tallahi malam tintinin kana ji ko kaga yanzu da kake gani sun fa gama zaben su eh kai ne miskini mai kwakwalwa irin ta majina zaka je ka bulaye kana ta ihu kana abun nan tintinin an kira su ma wasu tintinin ma an kira su America ma an musu congratulations akwai wani gwamna gwamna ne gwamna ne a nan nan arewa ba zan faɗe shi ba wani ya je gidan wani babban mai kuɗi shi ma sananne ina faɗan sunansa an san shi suna zaune a falansa sai wasu masu kwat-kwat suka zo ana tilbubin za a je zaɓe saura wata ɗaya za a yi zaɓe za a yi kaza kaza kaza da sauransu sai ga wasu da kwat-kwat suka zo sai aka ce an zo daga an aiko ne daga kaza kaza kaza da sauransu za a ga za a gan karan kai daɗe shi wannan mai kuɗin fa bai san kamai ba bai da bokon ba ilimin bokon ba bai da shi an ce cek ma in zai rubuta wallahi da hausa yake rubutawa ba iya rubuta turanci shi bankin ya yarda masu tun da yana da kuɗi da komai ma ya rubuta ba matsala aka zo aka kayya kayya ya aka yi aka yi masu kwat-kwat suka zo kun san haka ake najeriya barazana kun mutum ya zo kana ganin sa baka sai shi ba gidaje ne wai yana sa kwat sai ya canza wai ya sa kwat aka zo aka zauna aka abu bayan an fito sai ce ai an zo ne a gaya mun ne congratulating wane shine gwamnan jihar kaza sha dan kai dai ai ba ai zaben ba ki aka ga Allah da zaben ayi congratulation wa wani take kuma ya dauki waya ya buga masa muna maka murna Allah ya baka gwamnan jihar kaza su sun riga sun sani ku dai talakawa dai ku je ku bi layi ku yi zaɓe kawai tantinin wani wai zaɓi wani shugaban ƙasa wani mataimaki wani kansila wani ɗan majalis wani wani zaɓensu sun riga sun gama yin zaɓensu yawwa kuma in wani ya isa ya ƙaryata su da nake magana da su su sun san me nake nufi ko ba ka bane bane yawwa mu dai talakawa a zuba mu a layi kurin mu je mu yi ban ce ba kar ku yi ba ku je ku yi ta yi Allah ba da nasara Allah ba da sa'a ni tausayin da nake ji wanda zai je a zabga masa faskare akan zaben wani wanda an riga an gama zabensa shine kawai abin tausayi na Allah ubangiji Allah Allah mu ma kada ka dora mana man yasumu na su al'azab wanda zai zo ya gana mana azaba ka raba mu da shugaban da zai zo yana gana mana azaba inna rabbaka lasari'ul iqab Allah ya ce lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne ya ubangiji wa innahu laghafurur rahim amma kuma lalle shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne to sai mai kuma mana wa qatta'nahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
da sha'ani irin nasa yace wa qattanahum fil ardi umama muka rarraba su a cikin bayan ƙasa umaman firka firka jama'a jama'a Allah ubangiji ya rarraba su ya kakkasa su akwai waɗanda suka riski manzan Allah suka yi imani da shi shine minhumus salihuna daga cikin su akwai salihai yahudawa da sun zama salihai akwai ware da gaske akwai yahudawa ne da amma sun musulunta eh wa minhum duna zalik akwai waɗanda kuma ba haka ba gaskiya ba su yi imani ba su ne allazina baqaw alal kufri wanda suka tabbata akan kafirci wa balawnahum bil hasanati was sayiat Allah ya ce mun jarrabe su bil hasanati da kyawawan abubuwa muka ba su wadata muka ba su arziki muka ba su lafiya muka ba su ruwa muka ba su abinci muka ba su mata muka ba su arziki muka ba su ƴaƴa wasayyiati muka kuma jarrabe su da munanan abubuwa muka jarrabe su da talauci muka jarrabe su da yaƙi muka jarrabe su da yunwa muka jarrabe su da fari la'allahum yarji'un ko su sa dawo zuwa ga da'a wa ubangiji su gane wahalar da suke ciki akwai bukatar su koma wa Allah ne to amma ina sai ya ce mai kuma فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فخلف من بعدهم خلف bayan su kuma aka samu wasu da suka maye musu shine fa khalafa min ba'dim ai ja'a min ba'dim haula alladhina wasafnahum bayan waɗannan da muka sifanta muku aka samu khalfun wato wasu karnoni na jama'a da suka biyo bayan su alqarnu alladhi yaji'u ba'da qarnin shine khalf wato karnin da zai zo bayan wani karni din warisul kitab sun gaji littafi daga iyayensu littafin da suka gada shine at-taura ya khuduna arada hadha al-adna suna ɗaukan wato roman wannan abu da yake na duniya shine arada hadal adana jin daɗin duniya mata a duniya al'arad wato kamar abin da ya shafi dukiya kayan morewa abu dai wanda yake ba mai dawwama ba kyalkyalin duniya shine al'arada al'adana ɗin kuma shine wato al'alam me yasa aka ce da ita al'alam wannan duniya tana kusa ne saboda yanzu yanzu za ta ƙare an ce da duniya summiyar duniya a duniya lidunuwiha min al'akhira an ce da duniya duniya an ce a duniya abu na kusa idan antum bil udwati duniya wa hum bil udwati al uswa wal rakbu asfala minkum wa zaghat al absar wa balaghat al qulub al anajir ad duniya me ad duniya abin da yake kusa me yasa aka ce da duniya duniya saboda tana kusa nan da nan za ta ƙare me yasa aka ce al'akhira lahira saboda ita ba ta da ƙarshe to ya akhuduna arada hada duniya ai hada al'adina kenan suna ɗaukan roman duniya wannan na kusa kusa addarul faniya kenan yahudawa da suka gaji attaura suka karanta attauran suka tuzartar da attauran suka kisi aiki da hakikanin attaura wa khalafu hukumaha suka saba wa hukuncin da ke cikin attaura wa yaquluna sayughfaru lana suna tabargazan din kuma suna cewa wai a ai za a yafe mana da sannu za a yafe mana eh Allah zai yafe mana kurakuran mu wa in yatihim aradun misluhu ya akhudhu suna wannan abun kuma fa idan wani roman duniyan ya sake zuwa musu ya akhudhu sannan sai su da karban sa kinaya ne na hirsuhum ala dunya wal israr ala al ma'asi bala'in kwadayin duniya a gurin bayahudi gaba ɗaya rayuwar bayahudi duniya ne malam da kuma ci gaba da rayuwa akan zunubi idan wani abu na duniya ya zo musu akhaduhu sai su karba malaman tafsiri suka ce halalan kana au haraman halal ne ko haram sifar ba yahude ne shi duk abin da ya zo karba yake wai tamannawna ala Allah al-maghfira kuma da karshe suna neman wai Allah wai zai yafe musu gashi sun yi kuskure yau an gaya musu yi kuskure ce eh Allah ya yafe mana gobe kuma idan abin ya sake zuwa sai su da karba kuma la ilaha illallah imam as-suddi yake cewa cikin illolin banu isra'ila yahudawan da ake faɗa babu alƙali a lokacin su ba wani alƙali da yake yin alƙalanci inda za yi musu hukunci sai sun bashi rashawa daga gare su aka fara samun rashawa bribe da cin hanci da kake gani ana bayarwa daga yahudawa ne riba da kake gani a duniya ba a san da riba ta sai ta hanyar yahudawa asali yahudawa ne suka fara ba da bashi suke cewa duk wanda yake ba ba yahude ba za mu bashi bashi kuma sai mun dora mai kuɗin ruwa in ba yahude ne sai su bashi bashin dubu talatin ya biya dubu talatin ko daga nan zuwa shekara talatin ne amma in kai ba ba yahude ba ne in an baka dubu talatin ko da zuwa kwana talatin ne sai ka kawo dubu talatin da biyar malam shine asalin samun riba yau riban nan ta zama ita take juya duniya dubban kuna wai sai an yi mu'amala da riba yan kasuwa suna saye da sayarwa sai an yi mu'amala da riba mutum ya zo ya ɗauko kaya yana sayar maka yana baka riba mutum ya zo zai baka bashi bashi da ake yinsa don taimakawa dan uwa wasu ka sa masa kuɗin ruwa yana koyi ne da yahudawa to duk yana cikin wato sifofinsu kwaɗayin duniya ku kula da waɗannan maganganu ya koyan uwana kula da su kuma in ana faɗin irin wannan sifofi na su ku ga shin mu yanzu musulmi yanzu me ya ba mu da shi kai ka ce ayar ma dai dama akan mu ta sauka kuran ni ina jin yahudawan ma sai dai su ba mu wuri in dai akan wannan tsiyar ne ai kwarai da gaske sai dai ka ce bai hude baka wuri shin riba dai da cin haram da yanzu musulmi ne fa zai zo yana maka izgilanci yana cewa wane kenan su wane na Allah masu cin halal yana yana maka dariya wai an ce wai a ci halal wai wane wai shi zai ce wa mutane abin da wai wai a ci halal halal halal ka je ka ci halal ustaz shi bai yadda akwai halal ba wani ya taba gaya mu yace ka ganna akar maka Allah wallahi duk abin da aka mun sai na ci ni dai kawai dai na san barin yi sata ba abin da na san ba zan yi ba in je in fasa gidan wani ko in balle motar wani dauki kuɗi amma wallahi yace wallahi duk abin da ya zo masa wallahi ce shi halal ne a wurin sa yawa kun da kuke ganin za ku yi wani kiyaye wani halal wani kaza kaza ku je ku yi ta yi wani ya zo yana wani babban mutum wa'azi yana masa wani ce yana dariya yana ce kaga akar makalla ustaz ustaz aje ayi ta wa'azi ustaz ku je ku yi wa'azi ku je ku yi wa'azi aje ayi wa'azi don Allah ku je ku yi wa'azi ku je ku yi wa'azi ba ku fahimce ni ba ko kun gane kuwa ustaz ka je kai wa'azi je kai wa'azi ba wa'azi za ka yi ba je kai wa'azi aje a mutane wa'azi mu dai ban da mu mu ba wani wanda zai mana wa'azi Allah ya ce alam yau kaza alaihim mithaqul kitabi yanzu waɗannan mutane ba a yi musu ba a ɗauki alkawari a gare su a littafi ba Allah ya ƙulu ala Allah illa alhaq cewa ba za su faɗi komai akan Allah ba in ba gaskiya ba ba an yi alkawari da su a cikin attaura ba cewa ba za su yi wa Allah ƙarya ba ba a yi haka ba amma yanzu zo suna tamannil maghfira ma al-isra da al-dhunub suna neman gafara kuma amma suna ci gaba da aikata zunubi to ai a cikin attaura gabaki da babu inda aka ce mutum ya ci gaba da yin barna kuma amma wai ya zo yana neman Allah ya fi masa kai wa darasu ma fihi sun karanta abin da ke cikin attauran nan dalla dalla amma ba su yi aiki da ita ba ka dawo da zancen nan ka ce yanzu ku musulmi ba a ɗauki alkawari da ku a cikin alkur'ani cewa za ku yi addinin gaskiya za ku ci halal za ku yi mu'amala da gaskiya za ku yi tawili ba ba ku karanta ƙur'ani ba ba a fassara mun ƙur'ani ba amma yanzu musulmi kaga ya ajiye ƙur'ani yana gefe can yana shi kuma yana mu'amalar sa gefe abun mamaki malam kaga dan adam yana tafiya malam bahimatun fi mislahi bashar dabba ce amma ga ta kawai tana tafiya amma a sifar dan adam wai yanzu kunya ma kake ji ka faɗi wani abin da ba daidai ba ma kunya abin da mutane suke ba daidai ba ma ka fito ka ce ba daidai ba ma yanzu ma kunya ma ake saboda barnar kurun yanzu ita ce ma daidai tsiraici tsiraici tsiraici ɗauki tsiraici kadai a matsayin misali malam ga mutum mai gida da kansa da ‘ya'yansa budare alawaz ne tabari turka-turka kamar shanu turka mutum zai fita da su unguwa ga yarinya ta ci kwalliya ta yi ado ta fidda duk fitina ta matse jikinsa ta ɗangare komai shi zai ɗauke su da kansa ya fita da su a je wuri a shakata wallahi akwai mutumin da na gan shi na san shi wannan abun yana damuna muka haɗu da shi malam bawan Allah nan ga yarsa budurwa ya ɗauko ta wai ana biki wallahi yarinyar nan nonon ta a waje malam dan uwa kuma malam ahli sunna ustaz wani da gaske da na gan shi sai da na ji wani irin ras ga yarinya nan ya ɗauko ta da ita da uwarta zai kai su zai kai su ina zai kai su gidan biki yarinya ya kasa ce budurwa wallahi malam tsirara to yarinya nan dai ni dai ta zo za ta gaishe ni dai gaisuwa nan ba ta yi ba sai dai a haka baka da yamma a haka da zai yi ta miƙe ba saboda gaba ɗaya nan din abu ɗaya ke ustaz araha kyauta ni dai ina cikin mota sai ne haka nake kuna lafiya alhamdulillah wallahi tallahi nake gama to Allah ya fi mana Allah ya ƙulu ala Allah illa alhaq ina faɗin wannan magana ne saboda wallahi mala akwai mutanen da gan su ana harka da su suna da addini faɗi su masallaci suna da addini wurin harka suna da addini amma idan ka je gidansu gidan baya ganuwa matansu sun fi ƙarfinsu ba sa iya tsare yayan sun ɗauki yayansu sun kai su makarantun yahudawa dan akwai makarantun yahudawa a garin nan dewa akwai makarantun mishan mishan yan kirista da suka taho daga kudu don su lalata tarbiyyar 'ya'yan musulmi su ne makarantun da suka fi kowanne tsada suna nan a garin nan su ake rubibi ana kaiwa a hana yara sa hijabi a hana sa su sa sa zani a koya musu tsiraici kuma kaga mutum musulmi kamar mutumin kirki amma kaga 'ya'yansa ba za su gani ba ba za su gani ba ka je ka kuskure ka auri wannan ka ɗebi guba ai kwarai da gaske Allah Ubangiji ka raba mu da auren mutabarrija. barrija ka san mutabarrija to sai wani sati zan yi maka bayanin mutabarrija wa darasu ma fihi Allah ya ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun jama'a gidan lahira shi yafi alheri ga masu takawa gidan lahira gidan lahira ba wannan duniya faniya ba duniya faniya duniya faniya tarif ma mana faniya qararriya wanda take babu ita Allah ya ce lahira khairun ita tafi alkhairi lillazina yattaquna amma ga masu takawa kenan wanda ba su da takawa su wannan duniya suke ginawa mala akwai wanda rayuwarsa gaba ɗaya a duniyar ne take burin sa kawai samu kuɗi ina kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi mulki mulki a gina gida mai tsada a hau mota ta kecire ni a auri jajayen mata kamar tumatir a yi duk abin da za a yi a tara 'ya'ya a yi waye waye da sauransu ka je ka gani ina gaya maka wannan wa'azin nawa ka ga mutum kana ganin sa da kamala ka ka ga ya ɗebi ayansa sun shiga irin store store din nan ko irin wannan sababbin shaguna din nan ya fito da iyalin sun zo suna sayayya ka ga yarinya yarsa budurwa tana tafiya da tiri kwata gajeren wando ko babu ko bayi uban za a gan shi gashi da mutuncinsa da gemu da komai da kamalarsa amma yarinyarsa budurwa ta saka shat matsatsiyar shat kuma ta sa gajeren wando gajeren wando fa gajeren wando wai ai a hakan wai a zuwan wai su turawa ne ta ɗauko ice cream ta rike ana tafiya ana ana sawa wai su wai turawa mutum baki kamar gawayi kamar zunubi amma yana saba Allah wai su wai wai su wai wai wai su ma wai tura wai ana jin daɗi an ɗauko irin wannan keken na zuba kaya ana ana tura da 'ya'yan turawa da 'ya'yan turawa ana tura da 'ya'yan turawa Allah gyara mana Allah kiyaye mu ku yi hakuri ni wallahi ba wai faɗa nake ba ni ba wai ba wai nayi zafi bane ba ni na kawai kawai ni Allah dai sauye kawai dai afala taqiluna wai ku ba ku da hankali ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت